أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du ya kuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Bubba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na kitabut tauhid na babban malami a shekar al'allama muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta ya cikin wannan masallaci a dukkan zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin lahadi daren litinin daidai da 27 ga watan jima'a al'akira yau hijira da shekara 1446 29 ga watan 12 na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba littafin da yana nan yana mana darasi cikin tauhidi ta Allah ta dukkan bangarori gaba daya makon da ya gabata darasin da muka tsaya a kansa shine da mali yake cewa ma ja'a fi fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janaba tauhid yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba da tsaro da kariya game da tauhidi duk abin da zai taba mana tauhidi to mazan Allah ya yi tsawa a kansa duk abin da zai kawo mana tawaye tauhidi mazan Allah bai shiru da bakinsa ba ya yi maganganu sosai game da bawa tauhidi kariya da kuma irin haɗarin da ke waɗanda suke gaɓa rushewar tauhidinsu duk wanda ya hau hanyar rushewar tauhidinsa to babu shakka ya kama hanyar halaka kuma samun aljanna da samun rahaman Allah gaba ɗaya suna ta'allaka da tauhidin mutum tsantsanta tauhidinsa da kaɗaita ubangiji to wannan iya zama a hanya mafi girma wajen samun rahama ga ɗan adam inda za mu tashi a yau insha Allah shi ne inda malik ke cewa babu ma ja'a fi anna ba'd hadhihi al-umma ya abudu al-awsan a shafin littafi na 45 wannan kuma shi ne darasinmu na 18 a littafi farkon fiji na 45 maliki cewa babi a maji a fi anna ba'ada hadhihi da umma cewa wa'ansu ba'ad wani bangare ko wa'ansu daga cikin 'ya'yan wannan al'ummar to ya abudul awthan suna bauta gumaka suna bautawa wanda ba ubangiji ba ma'ana suna daukan bauta suna bawa wani wanda bai cancanta ba shine duk abin da ba Allah ba to babu shakka malam yayi wannan babi kuma akwai ayoyi da hadisi a karkashin wannan babi daga cikin wanda yake irin musulmi ne ya amsa sunan musulmi an haife cikin musulunci da sauransu to babu shakka san duniya da san dukiya zai iya jefa ya dinga bautawa goma kama bai sani ba sai mala yake cewa wa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa cikin suratul nisa alam tara ila alladhina utul nasiba min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila suratul nisa aya mai namba ta 51 Allah ke cewa alam tara shin ba gani ba shine alam tara ila allazina utu nasiba min alkitab ko kai duba zuwa ga waɗannan da muka ba su rabo daga cikin littafi sune a alhudu da nasara ke an ba su wani rabo cikin attaura ko linjila ko kowace firka an saukar mata da littafin ta amma duk da littafin da ya sauka yu'minuna bil jibti wal tawut tana imani da aljibti wa tsagut sunan gumaka ne aljibti a ƙagut ko aljibtu a ƙagut duka suna ne na abubuwan bauta da ba Allah sun yi imani da waɗancan gumaka ɗin kuma alhali ga littafi sauƙaƙe daga Allah ya zike su wayan ƙuluna har ma suna cewa lillazi da kafaru suna faɗa wa kafirai waɗancan ahalar kitabi suna faɗa mushrikai na wannan al'umma suna cewa ha'ula'i ahada ai waɗancan masu imani da jibti da dahud masu imani da gumaka masu bautar gumaka masu shirka su ne ahada su ne mafiya shirya ai waɗancan su ne mafi zama kan tafarki madaidaici minan ladina amanu sabila game da wanda suke imani to waɗancan sun fi su hawa kan hanya madaidaiciya an fahimci maganar waɗancan sai suke faɗawa mushrikai na ahalul kiyama shirkan garin maka a lokacin sai suna cewa kun ga wanda suka je sun yi imani da Muhammadu sun yi imani da Qur'ani to waɗancan masu bautar gumaka sun fi su hawa kan hanya madidiciya shine haulai ahada min alladhina amanu sabila kar ma su rude ko wai su da suna da su ne masu masan karshen zamani masu littafin karshen zamani a'a waɗancan masu bautar gumaka sun fi su hawa kan hanya daidai kun ga wannan shi ne bahaushe ke cewa wai daddawa take cewa manda baki ne ga su cikin kafirci gaba da baya amma suke cewa wai sun fi masu imani shirya an fahimta Allah yake cewa wa qauluhu ta'ala maliki ce Allah ta'ala yana cewa qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kanadhira wa 'abada taghut أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سورة المائدة آية من نمبر 60 دي الله تعالى yake cewa kul ka fada musu hal unabbiukum kuna so na ba ku labari bi sharri min zalika matubatan inda Allah game da wanda suke da wani matsayi mafi muni a gun Allah kuna so ku ji labarin waɗanda gun zamansu da mazaunarsu da makomarsu a lahira to babu shakka mummunan gun zama ne ko mummunar makoma ce Allah ya tsare mu kine bi sharri min zalika ma matubatan inda Allah sai Allah ke cewa man ghadiba Allah duk wanda Allah ya fishi da shi ko kuma la'anahu Allah aga rigo duk wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fishi da shi to kamar fassarar abin da ya gabaci wannan kenan masu samun gun zama ko masauki mafi shari a lahira to daga cikinsa akwai malla da Allah akwai wanda Allah ya tsine masa albarka wa ghadiba alaihi akwai wanda Allah ya fishi da shi a gane ko a waj'ala minhum al-qiradata wal kanadhir daga cikin waɗanda Allah ya tsinewa ya yi fushi da su daga cikinsu an mai da wa'ansu sun zama birrai da aladu wannan tarihi ne wanda ƙur'ani ya ba mu can cikin suratul ma'ida game da abin da ya aikata wa su banu isra'il an mai da wa'ansu birrai wa'ansu kuma mai da su aladu ana fahimta sannan kuma wa abada ɗahut wa'ansu kuma suna bauta wa ɗahut ma'ana duk wanda ya ce wa Allah da ibadar wani Allah ba Allah ba to iya cikin ma samu munan masauki a lahira kuma karkace wai sai waɗancan ɗin kawai al'ibra bi ummin lafazi la bi khususi sabab abin kula ya lafazi ba wai keɓantaccen sababin ba ba wai kawai su waɗancan sun bauta wa aljibtu wa ɓagutu ba har a yau har a gobe duk abin da za ka bauta wa in dai ba Allah ba ne to kana cikin masu samun munan masauki a lahira ana fahimta tsafi iya ciki sihiri iya ciki zuwa gumboka da imani da shi iya ciki ana ganewa wata tsatsuba da canfi da tsafi da binne-binne da kulle-kulle da duk abin da za a yi shi da niyyar haukata wani ko juya masa hankali duk iya cikin irin waɗannan abubuwa iya cikin abin da Allah ya fushi da shi kuma ya la'anci masu ana fahimtar wannan وغضب عليه وجعل منهم لقرة ولكناذير وأبط الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل ولن سوني مفيا صام مسوكي mafi mafi mafi zama mafi muni sharu makana suna da masauki mafi muni a lahira wa adallu an sawa'i sabi kuma su ne batattu game da tafarki madaidaici sun bacewa hanyar daidai hanyar daidai to sun kauce mata sun karkace mata malice suratul ma'ida aya mai namba ta 62 wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakiranna alaihim masjida suratul kahfi aya mai namba ta 21 a game da ashabul kahfi waɗanda suka yi rinjaye game da al'amarinsu ma'ana waɗanda suka nuna su ne za su jibinci wannan gunda suke kwanci ciki suke cewa lanattaki zanna alaihin masjida ai wannan kogo da waɗannan bayan Allah suke ciki kawai murki gungun ibada tunda waliyai ne bayan Allah ne manya ne kawai mu mai da wannan gungun ibada to kuma abinda musulunci ya hana kenan duk girman mutum ba a ibadar Allah inda kabarin sa ba a nafila ba a sallah ta farilla ba a komai ba a zuzauna kai addu'a wa kanka ko waninka ko neman wani abu kariya ko neman wani amfani a gun Allah a kabari ba a yi abinda za a yi kabari kai addu'a wa mamacin ko mamata wannan ya halatta manzon Allah yana zuwa kabari yana yi wa bayan Allah addu'a yasa lokacin da babban sama ya rasu Allah ke cewa wala tusalli ala ahadin minnu ma ta'abadan wala taqum ala qabri daga yau duk wanda ya mutu daga cikin mushrikai kafirai karka ka ba za ka mai sallah ba sannan ba za ka tsaya kan kabarinsa ka masa addu'a ba a shi ma'aikin Allah iya zuwa kan kabari iya yi musu addu'a saboda ana yin addu'a a makabarta amma ga mamata ga sauran waɗanda suke kwanci cikin wannan makabarta ana fahimta amma ba za ka ji kabarin wani ba ka dinga roƙon Allah ya baka kaza ko ya raba ka da kaza ba za ka ji kabarin wani ka dinga nafila ta sallah ta ibada wa Allah ba za ka yi ba duk bayanai ya gabata adarsin da ya gabata ana ganewa suratul kafi ayi mai namba ta 21 annabi sa'id al-khudri daga sahabi a basa'in Allah ta'ala ya ƙare da shi ƙare ke cewa ƙare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce latattabi anna sanana man kada qabla haza wal quzza bil quzza manzo Allah ya ce wallahi wannan lam da lamul kasab rantsuwa manzo Allah yake sai kun bi sunan ko sanan kamar hanya ko tafarki sai kun bi ta farkin waɗannan da suka zo kafin an fahimta sai kun kwaikwaye su sai kun bi su shine hazawal quzza bil quzza taku bayan taku duk inda suka taka suka wuce kuma su kun dora kabar an fahimta har yake cewa law law dakhalu fi hujru dabbin la dakaltumuhu da a ce sun je sun kutsa sun shiga cikin ramin damu to kuma a wannan al'umma sai an samu masu gara mu daban domin tsabar biyayya da kwaikwayo da kuke musu to a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalu suka ce ya rasulullah alyahud wan nasara waɗannan da kake rantsuwa za a bi su za a bi su taku bayan taku za a kwaikwaye su manzon Allah kana nufin yahudu da nasara kenan sai ce to faman in ba su wasu alake su ne mana an fahimta su ne akharajahu bukhari da muslim sun fito da hadisi kun ga sadaka rasulul karim manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam yanzu a galabiya idan ka dau matasan mu al'amuran da suke yi kashi 70 cikin 100 ba koyan hudu sanya sutura magana aski takalmi menene duk an kwatse ana kwaikwayon su su birthday din nan da ake su wannan nayin kaza da ake ta yi a bukukuwar sauransu wala duk harkar yahudawa ce duk ba habbacewar musulunci a cikin wannan duk abin da za zo a cakuɗa maza da mata ta harkar yahudu ce ku duba yadda suka mana illa har sun ga muna da sakaci sosai game da abin da ya shafi addini sai suka shigowa wa'ansu ɓangaren addini abinda wa'ansu ka yadda suka yi imani ibada suke yi to sun shigo masu tabo yanzu ka ɗau masu yin harkar maulidi yadda ake kwatsuwa tsakanin maza da mata yadda ake buga ganga wata gangar ma a cuci ake zuwa a karɓo hayata ko a karɓo aranta amma sai a shigo da rigar addini da sunan addini kuma ana kaɗawa a cakuɗa maza da mata ba a ƙyamar wannan ga duk shirin gudun nasarar sun ga wani aka ce je kwalon ba zai je ba wani aka ce je na yi kaza ba zai je ba to amma ya so kuma ta wanda kake yi wa Allah ba kadai ya zo a halakar ka abu shi ne har zawal kuzza bil kuzza ko harkar kwallon kafa din matasa nawa ne za a yi sallah ta jami'i har lokacin ce fita in ana wani mati mai zafi ba za a bari a zo a yi sallah matasa nawa ne suke gaba da junansu akan kwallon kafa nawa ne ya bujerewa babansa ko mamansa an sa shi aika ko aiki ko wani abinsa mai mahimmanci amma in ana bar sai fatsewancin ya je zauna ya kalli wani ba za su girguwa cikin mutane nawa ne suke gaba da junansu nawa ne ya rere na gaba da shi ya zage shi iyan zagin kasuwa din nan ko ya mai ihu wani do arin jaye su nawa ne ba za girgu ba kuɗin da kake ɗauka kake bayarwa ake baka tikit ka shiga gidan kallon ƙwallon ƙafa kasan inda yake zuwa akwai kamashi wanda yake fadawa aljihun yahudin wanda shi ake tattarawa ake siyan makamai ake kashe yan uwanka a gaza da palestine da syria da sauran kasashen da suke musulmi fin ƙarfi da kuɗinka ake tattarawa ji a si makamai in bacci kake gabarka ka ba su 20 50 200 to baka san iya irin wannan gidajen a nigeria za ka same su bila adadi to kamashin da ake siyan katin ko ake siyan kaza ka san inda yake fadawa ka san asusun da yake fadawa ka san aljihun da yake shiga ka san me ake da shi amma kana musulmi amma irin wannan tunanin baya zuwa mana muna daukan wuka muna sokawa kanmu da kanmu akan abin da la yusminu wala yuqimi harkar abin da kuke siya na kwallon kafa harkar abin da kuke siya na jesi harkar abin da kuke kashewa filayen wasa kuɗi duk wannan kun ɗauka wai kawai ba wani abu wannan Allah ba zai tambaya ba ba abin da ya fi wannan mahimmanci harkar masallatayar mu da islamiyyar mu da marayu ina ma dai wannan kudin anan za ku zo ku jeba shi ku ga irin yadda Allah ta'ala zai kamar ta yau da agaji a kusa amma dukiyar ta ƙi ta yi wa addinin Allah aiki ta ji tana yi wa yahudawa tana ba wa yahudawa gudunmawa to shine abin da manzo Allah ce sai kun bi su taku bayan taku ko da ɗaya zai je ramin damu ya shige don ya sabi Allah to ɗan wani al'umma sai ba abin da ba a yi ba abin da ba a yi yasa da yake yahudawa suna da ilimi akwai abin da malamai suke ce masa ghazul fikri ghazul fikri a yaƙi tunaninka idan an zo ma directly ba za a ci nasara a kanka amma indirectly za a ci nasara a kanka yanzu misali wani a ce ji gidan kallon rawa ko kiɗa ba zai ji ba girmansa da mutuncinsa da ƙimarsa anguwa ba zai ji ba to amma an yi satellite an kama wannan rawar tamatan a ɗakinka an sa ma kaje ka so kasa ka ɗauka kallon da kake a sikirin babu ne babu alaiki malamai sun ce da mai kallon rawa ta mata ido da ido da mai kunnawa ya kalla a sikirin duzin mutu bayan wannan ma an za ku yiwuwar ‘ya'yanka da matanka ba za ka iya kallon wani ababunsu ba to sai aka yi waya kai kadai ka kwanta a kan gadonka a kan shi kai kadai ka shiga duniyar da kake so ka ɗauka abin za kake duk abin da ka ni na haramci a ka wallahi raƙi ba a ti da sunana kuma yi sun rubuta kaga an kawo ma halaka har kan gadonka in ba ka yi aure ba ga harkar kwallon kafa ne idan ta halakar da mutane ta sa mutane hasarar lokaci hasarar dukiya an shigo ma ta bayan gida an zo ana yaƙarka ba ka sani ba ko ba ka yi aure ba to duk wanda iya cikin illar yahudu da nasara cikin al'umma sau daga irin wannan sunanan ba za su girgu ba duk an yi ittifaƙi irin shigar banza da matanmu suke ‘ya'yanmu ƙannanmu matanmu a yankinmu na musulunci a yi ɗinkuna marasa albarka ɗinkuna na rashin kunya a galabiya masu nazari sun yi ittifaki cewa sanadiyar kallon fina-finan hausa akwai wani lumar da can lokacin da ba wannan musibar wallahi tallahi ba san wannan musibar da kuma amma yanzu tana ganin dinki a jikin wata marar kunyar yan wasa hausa ya ce ita bayan da za yi mata ta ya burge ta tashi a wurin shi ya ji a mata irinsa ita kuma bata san wannan mai fitowa a sikirin ta yi rawa ta yi waƙa ba da san yahudawa sun siye ta bata lalata tarbiyyar ita dama ba ta cikin layi dama amma kai din mai koyi ƴaƴanka islamiyya da qur'ani in ba ka yi wasa ba to a ɗakinka a falon gidanka za a halakar ma da yaranka wannan duk iya cikin gazo da fikiri wanda mutane ba su yi aure ba shi yahudu ya kashe kuɗi a kan ya ga an toce hanyar musulunci wannan ba da musu ba yanzu ku duba irin wannan tashar da tafi nuna irin wannan abubuwan na rubuce tarbiya arewa 24 din nan an ce sponsoro ne na america ba america ce tsaronawin da ba duk abin da za a yi a tashar america ce tsaronawin kuma duk da hausa ake program tashar abin za zai wannan ga tashoshi nan na karatu sun rubuce domin ba a iya biyan harajin sansoronsu amma ka zauna kai kallon abin da ake bukata za a rubuce ma tarbiyya ko za a rubuce wa ayyanka da matarka ko za a bata marubuci wannan shine manufar ka yasa Allah ke ce innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum lisuddu an sabilillah waɗanda suka kafirce wa Allah Allah ya ce suna kashe kuɗinsu akan hanyar toshe addinin Allah haka Allah ya faɗa a Qur'ani su ɗau kuɗi maƙudan miliyoyi su zuba abin da za a toshewa mutane bin hanyar Allah to wannan ba a sara su ba su ba su yunfiquna sun mata kuna alaihim hasaratan su mai gulabu za su yi ta kashewa din za su yi ta yi jiya da yau da gobe amma ka'idar Allah da yake Allah ya ce sai ya daga addininsa ko da ba sa so to ƙarshe abin zai zama nadama da hasara a gare su Allah ta'ala ya tsare Allah ya ba mu ikon farkawa amma babu shakka yahudawa sun ci mu da yake gaskiya idan ka yi nazari irin rayuwar matasan mu a yau maza da mata to za ka tabbatar da cewa lallai mu da yake an ɗauke mana al'adunmu masu albarka da yawa an ɗauke mana kunya da mutunci da karramawa da girmamawa duk an so ko abin da ya kawar mana da wannan ɗabi'u an sako wani ɗabi'un yahuda da nasara suke juya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahudu da nasara su ne za ku bi su sawu bayan sawu taku bayan taku wani muslim an sauban akwai hadisun muslim daga sahabi sauban Allah ta'ala ya kare da shi ƙala ke cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah zawali al'arta Allah ta'ala ya yi min shamakin ƙasa ko ban ƙasa duniya Allah ya yi min shamakin ta gaba ɗaya fara'aitu masharika hawa magariba sai da aka nuna wa mahudar rana da mafaɗarta Allah ya yayi wa maza Allah hijabi ya ga mahudar rana ya ga mafaɗar rana duk Allah ya nuna masa ba wa inna ummati maza Allah ce lalle al'umman nan tawa sai ya bulugu mulkuha haƙiƙa mulkinta ko da'awarta ko faɗa ajinta a musulunci wallahi sai ya kai ma zawali minha duk inda aka yaye min hijabi na gani to ƙarfin faɗar musulunci su ya kai go an bayyanta faɗa a ji da musulunci su ya jiwo wannan kuma kafin duniya ta ƙare sai Allah ya cika wannan alƙawarin nasa yanzu ku duba an ce hatta italy nan ne sharkutar kiristanci da duniya an ce a babban birnin ƙasar italy sai ka kirga masallatan juma'a bila adadi balantana ka je ingila balantana ka je amerika wani malami yake cewa da mu yanzu nan an ittifaki a america ba addinin da yake samun karbuwa a gun jama'a kamar musulunci wanda kuma dama alkawarin Allah ne kafin duniya ta kare sai Allah ya wani yuriduna li yudfi'u nur Allah bi afwahi wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun Allah ya alkawarin zai cika cikin addinin sa koda kafire ba su so daga addinin musulunci sai ya je har ƙarshen duniya sai ya je duk inda baka zato wannan kuma zai yi ko kana zare ko baka zare amma abinda manzala ya faɗa tabbas ya faru an fahimtar nan wa utitul kanzayn al-ahmar wal abyad manzo Allah ya ce kuma Allah ya min kyautar wa'ansu taskoki guda biyu alkanzai ne taska alkanzu ne taska ɗaya kanzai ne taskoki guda biyu taska kuma shine wani wata mabubbugar arziki Allah ya mun wannan guda biyu ba sai ce al'ahamar wal abyad da ja da bara ɗaya taskar jajaye ne ɗaya taskar kuma farare ne sai malamai suka fassara da azhabu wal fidda zinariya da azurfa azurfa shi ita ce al'abiyar fara ce azurfa zinariya kuma jani an bin jana manza da ce Allah ne ban wannan taskokin ga suna cikin ummata wa inni sa'atu rabbi li ummati manza la ce ni na roƙawa al'ummata Allah Allah yi hulika ha bi sanatin bi ammatin na roƙa al'ummata Allah kada Allah ya halakar da ita sanadiyar wata alloba ita sana ita wannan kalma tana da wajahin karanta guda uku ana karanta ta da sinun ɗin kansa ana iya masa bomma ana iya masa fataha ana iya masa kisra ko ka ce sunna ko sana ko sina ana fahimta sunna ko sana ko sina duk kalmar ɗaya ce amma ana bambanta shakalin sinun ɗin idan ka ce sunna ka karanta ta da bomma to kana nufin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar sa ko aikin sa ko tabbatarwar sa idan kace sana kai wasin din fataha to kana nufin shekara shekaran nan kuma irin wanda ta zo da annoba ana fahimta idan kai wasinin kisra sina to iya nufin gangiri la ta'khudhu sina sinatun wala nawm an fahimta iz yughashshikum an-nu'as amanatan min sina da nu'as da ɗaya ne gangidi yake ne saboda ka ita ce wannan manzo Allah ya ce to wannan sana ta zo da shekarar annoba Allah ya halakar da al'umma da annoba duka kamar yadda aka halakar da al'ummatan baya da yawa to na roki Allah al'umma ta kar Allah ya mata wannan kuma Allah ya karba yasa duk abin da za a yi duk irin fajirci da kafircin da za a yi Allah ba zai dirka ki al'umma na lokaci dai ba domin manzo ya roka mana kuma Allah ya karba yasa ubangiji inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya balakata yanda aka halakar da fir'auna da jama'arsa yanda aka halakar da mutanen annabi nuhu annabi uda annabi lut annabi shu'aib a musu kwaran kwatsa lokaci ɗaya su mutu duka to wannan al'ummar Allah ta'ala ba zai mace irin wani kisan ba sai dai kowa zai je ya samu ubangiji iya na iya jarasa an fahimta wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na roki Allah kada Allah ya sallada wa al'ummata duk inda suke a ce abokan gaba ne suke mulkar su an gane ko ah tayastabiha bailatahu su wannan abokan gaba su dinga halartar da dukiyarsu a ce ba inda musulmi yake da faɗa a ji a duk duniya duk inda muke a ƙarƙashin mulki muke to Allah ya ce manzon Allah ya roki Allah Allah karewa al'umma sauran wani gun mu ake mulka to wani gun muke mulka an fahimta wani gun an danne mu wani gun kuma muni a sama Allah ya kai gurin wa inna rabbi qal manzon Allah ya ce ubangiji na yace ya Muhammad yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni idza qadaytu qada Allah ke faɗa wa ma'aikin Allah ce ni idan nazartar da hukunci da yanki to fa innahu la yarad la yurad wannan hukuncin baya dawowa in dai Allah ya ce abu kaza za a yi wallahi duk duniya ku tare ku ce ba haka ba zai yi ba Allah ya ce za a yi ku ce ba zai ba wallahi ba ku isa ba Allah ya ce ba za a yi ba ku ce za a yi wallahi ba ku isa ba duk duniya su taru a kan su amfana da kai wani abu abin da Allah bai kaddara zai same ka na amfani ba manzo Allah ya ce wallahi amfanin ba zai same ka ba hakanin da za su taru duka akan su cutar da kai duka al'ummar duniya ba kuma kai kadai ma'aikici cutar wannan ba za ta same ka face abin da Allah ya kaddara dama tun cin a rubutun ka na kaddara zai same ka da cutarwa abin jana to jin wani sai kwatar da hankali ka kai dai ka dau matakin kariya azkar na saba da masa karkaba shi azkar na kwanciya bacci karkaba shi addu'an shiga ban daki addu'an fitowa daga gida addu'an farkawa bacci addu'an hawa abin hawa duk karka bar wannan in dai ka dau wannan asbab din to kai ga cikin kariyar Allah ba abin da zai cutar da kai sai dai a dinga yi kuma ana ganin ka amma har in ka kasance baka a zakka to kai da wuri kai ne gawar fari da ba dukkan wani sihiri da dukkan wani tsatsuba da dukkan wani son mutu wallahi kanka zai fara shi mutumin da baya a zakar yadda ka san biredi iya da wahalar yanka ko cirawa ba zai yi ba to haka cike mutum zai mutu duk tsafi duk sihiri ya yi tasiri a rayuwarka amma in kana a zakar to kariya ne kana baiwa jikinka kariya ba abin da zai guda ka ana fahimtar wannan bayan azkar kuma da yawan karanta alqur'ani bayan wannan da yawan sadaka har in Allah ya hore tana zama kariya gangan jiki bayan wannan da yawan sadar da zumunci bayan wannan da yawan tsayuwar dare da nafilfili gwargwadon iko kai da dukkan abin da zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah in ka ɗau wannan tafarkin to insha Allah a babu abin da zai cin da kai za ka yi rayuwarka lafiya ka gama lafiya Allah ya samu na cin da mutane sai ma da ke cewa a Allah ya ce idan ya zartar da hukuncinsa layi wurin hukuncin ba za ta dawo da shi ba haka zai zartu a wa inni u'tituka li ummatika Allah ya ce ni na baka game da al'ummarka ya rasulullah Allah ughliqa hum bi sana bi am halakar da su lokaci da nayi alƙawari ba zan halakar da su haka Allah yawa mazan Allah alƙawari a halakar da mu lokaci ɗaya irin adawa ya samu dawa mutanen kaza to Allah ya alƙorin ba zai wa manzon Allah wannan wa Allah usalli da alaihim aduban min siwa anfusihim ko manzon Allah yace Allah ya ce ya mun alƙori shi Allah ba zai ɗora abokan gaba akan al'umma ta gaba ɗaya ba sannan fa yastahida baytaw fa yastabiha baytaw su dinga halattar musu dukiyarsu walau ijtama alaihim min aqtariha da a ce su ɗin za su tarawa al'ummata daga sassan duniya shi ne a ƙabariha a ta ya kuna ba a zuhun mai huli ka ba har wa'ansu masu kasance suna halaka wa'ansu a cikinsu waye su bi ba a zuhun ba a ba wa'ansu na ɗaure wa'ansu junansu da junansu ba'ana in har ka ga sai ɗara ta yahudu da nasara da kafirai tana ƙara samun gurbin zama a junanmu muna ƙara zama bayansu to sai za a zama tunu ma da kama wani faɗa da junanmu muna kashe junanmu sannan duk wanda ya fi ƙarfin wani ya kama shi daure to har in mun kasa haɗa kanmu mun kasa fahimtar junanmu da ba junanmu uzuri muna ta yaƙin junanmu da junanmu muna ta kashe kanmu da kanmu to a lokacin yahuda za su yi samu sai zara a fahimta amma har in muna da haɗin kai muna da fahimtar juna muna da yafiya da afuwa wa junanmu to wannan kamar wata ƙarfi Allah yake ba mu akan Yahuda ba su nasara kan mu yanzu ku duba abin da yake ba da sunan addinin musulunci mutum yana kalmar shahada iya la ilaha illallah mu ɗau ƙadiyar farko farko ma kar mu je nesa ta boko haram daga ita zuwa yau Allah ne kaɗai ya san ɗan adam ɗin da ya mutu wanda yi sanadiyar kashe shi din nan fala ilaha illa wake ji har ma a ce an hasko iya sallah iya kaza iya wa'azi iya karanta qur'ani amma kuma iya zuwa iya samun ɗan uwansa masallata iya jefa musu ban masallaci suna mutu kaga ya katulu ba'dhu na ba'd ku duba abin da yake faruwa a jijin nan zamfara katsina da sauransu irin waɗannan yan ta'addan ga sanan mutum zai fito dinga ce shi musulmi ne yi ma iya sallah yi ma iya karanta ƙur'ani amma kuma iya halakar da mutane suna iya kaɗe su kaga duk abin da kawaye gari yahudu da nasara ya zo ya zama uwa uba a garinka a ƙasarka a gidanka a unguwarka wallah akwai sa hannunka a ciki ai ga abin da ya faru a tarihi lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi da sahabbansa har manzan Allah ya koma ga Allah a ce ka fatalin musulman duniya ba su fi dubu ba sahabban gaba ɗayan su ba ko abin da ya baka na lissafi amma a lokacin duniya ta cika da arna fiye da yanzu amma a lokacin ba ci nasara ka su domin sun haɗa kansu sun san junansu suna yaki wa junansu suna taimako suna taimakon junansu da junansu amma amma a yanzu ba ga muna da yawa amma ba mu da haɗin kai ba mu da ba wa junan mu uzuri kowa ya samu dama so yake kai ɗan uwansa ƙasa kuma alhali ga abokan gabar mu nan yahudu da sara sun buɗe fika a kanmu faɗin cikin gida to iya sa ƙarfinku da darajarku ta zube gaba ɗaya wanda bai kai ya ci nasara akan ku sai zuciyar sa ba to wannan iya cikin kalubale da kasashen musulmi suke samu a yau duk inda aka ce yahudi ya ji ya fatattaki yan kasa yayi abin da ya ga dama wallahi abin da malam bahaushe ne sai da dan gari aka ci me ya faru a iraki me ya faru a syria me ya faru a nan sunan kusa kusa da yan kasar aka dau hayarwa su aka ba su kuɗi suka fi da surukan kasar da yin da za a yi lalata kasar kuma ka lalata kasa suka yi abin da suke suka tuge su duk inda ga sun je sun kutsa sun kafa sansaninsu wallahi tallahi da gudunmawar yan yanki ake yi a kan abin duniya da bai ta karya karya ba a kashe ma al'umma a hana ka zaman lafiya a hana ka ibada kuma da an baka da ba a baka ba za ka mutu za kuma gana ya kamata mu san kanmu ya yan uwa mu san kanmu mu samu fahimtar juna ta gaskiya musan mu ba mala'iku ba ne mu ba annabawa ba ne dole na ma kuskure dole ka mun kuskure ka yafe min na yafe ma na ma fatan alkhairi kamar fatan alkhairi wannan ne islam ne amma islam bai koyar da gaba ba bai koyar da cin hauri juna ba bai koyar da mummunan kudiri ga dan uwanka musulmi ba duk musulunci bai koyar da wannan ba bai koyar da hasada ba bai koyar da gaba ba bai koyar da mugunta ba abin da ya koyar yafiya da afuwa da fata uzuri wannan shi ne abin da islam ya koyar amma rayuwar mai da yanzu gaba daya abin ya riga ya canja in ka samu munar gaba tsakanin musulmi da musulmi in ka samu munan fada ba a magana ana jifan juna da miyagun maganganu ana yi wa juna shari da kazafi da asiri da sihiri a galibiya zaga musulmi su yau haka wannan shi ne babban kalubalen da yake damun ma yau mu yi ƙoƙarin samun haɗin kai ingantacci a ƙarƙashin alkitabu wa sunna sai darajar mu ta dawo ƙarfin mu ya dawo mutunci mu ya dawo mu samu farfaɗowar arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya samu dace maliki cewa a warawa albarkani fi sayyi wa zada wa inna ma akafu ala ummati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni abinda abinda na fitsuwar cewa al'umma ta al-a'immatul mudillin al-a'imma al-mudillin shugabanni batattu shugabanni amma batattu ne ba san komai ba game da Allah da annabi amma kuma su ne shugabanni manzo Allah ce ina tsorace muku wannan ina tausaya muku kuma ga irin abin da ake ciki a cikin su ga shugabannin da sunan musulunci a baki amma ba san kome game da addinin su dai musulmai ne a baki sun ga ana sallah suna yi amma madifar musuluncin da koyarwarsu sun yi nisa da ita ba sa kusa da ita al'aimatul mudillin batattun shugabanni ina tsorace muku su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in waqa alaihim musayfu har in takobi sun shimfida takobi kawunanku lam yarfa ila yawmil qiyam ba za su taba dage wannan takobin ba har zuwa qiyama kun ga wannan rikicin kawaye gari ga jance duniyar musulunci ta zauna lafiya ba inda ake rigima to an wuce wannan lokacin sai dai na in ya lafa nan ya tashi sai dai in ba ta nan tana sha wannan ka'ida ce dama duniya ba za ta guce ba sai ka ta faru zalincin shugabanni iya sa al'umma su dinga yakar junansu da junansu kuma irin wannan faɗan malin mazan Allah ke cewa lamiyar fa'a ila yi milkiyama ba za a taɓa ɗauke shi a cikin al'umma ba hasin ƙiyama ta tsaya wala ta ƙumu sa'a ƙiyama ba za ta tsaya ba wala ta ƙumu sa'atu hatta yal haƙa hayyan min ummati bil mushriki har sai a rayayyun wannan al'ummata sun cakudu da mushirkai sun zamanto suna komai da komai da mushirkai ba sa kibar mushirkanci to sai an wayi gari irin wannan ta faru kafin kiyama ta tsaya ku duba yanzu duk ma da bamu je jikin alkiyamar ba yanzu duk wanda ya fito da wata tsatsubarsa ko sihirinsa ko bokancinsa har in ya sami istidraji na kwaji abun Allah abin iyaye a yi da mutane to sai ya fi kwatar mutane abin da in dai zai yi zurfa ido ko wani siddabaru ko wani sihiri kuma abin ya tabbata iyaye iyaye wallahi kafin kwana ɗaya biyu ku zaga al'amur da ta ragu shi sai an cika gun fiye da adadi kuma al'ummar da ake koyar da su tauhidi da Allah su zai gun wancan mushirka kuma suna sha'awar abin da yake suna karɓar abin da yake kaga sadaka rasulul kai tun kafin kiyamar ma ta zo dab da dab cakudar cakudar wannan al'ummar da mushrikai ta ma riga ta an wuce wannan layin ma an wuce an bayyana malike cewa wa hatta ta'budu min ummati al-awthan kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu masu bautar gumaka a cikin al'ummar nan ta ga su dai musulmi ne amma suna bautar gunki suna da musulunci a baki amma ba Allah suke bautawa ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun da yawa imanin su ba na gaske bane ba sa imani ga Allah face suna hada Allah da suna mai tarayya kuma an ka ja ce bautar gunki kar ka ɗauka sai sassaƙaƙƙen gunki da ake faɗa irin salata da ozo da manata a'a zuwa gumbo kama iya cikin layi yadda da tsafi yadda da sihiri duk iya cikin bautar gunki yasa duk wanda zai baka doka ta ci karo da ta Allah ka bi ta to ka bauta masa yasa akwai addibi na hatimi ɗa'i lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayan cikin suratul da suratul tawba da yake cewa ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam su yahudu su riki masu ilmin su suna bauta musu su nasara su riki masu ibadar su suna bauta musu sannan su riki annabi Isa dan maryam suna bauta masa sai aji yake cewa ai kunna la na'budu ai muhammadu mu ba bauta musu muke bai ba ma zuwa musu sujada an gane ko ba ma musu sujada ba ma bauta musu sai manzo Allah ke cewa to su waɗannan din idan ka dau yahudu malaman naku masu ilimin naku ba su halatta muku abin da Allah ya haramta kuma kuma su da ya suka ce suna yi ba sa haramta muku abin da Allah ya ce halal ne kuma kuma su sun kuɗa kuma su da sai a dace kwarai ana yi muna masu ɗan su fitar ga ya balto wanda shi ne bautar su shi ne bautar su yanzu misali masu zuwa gun boka sun rayuwa boka su jira ne ba sa masu jira amma zuwa gun boka da yadda da abin da boka ya faɗa maka zai ce da nassin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan aw arrafan summa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba ka gaskata abin da boka ko ɗan duba ya faɗa maka to maza na ce wani mutum ya kafircewa abin da Allah ya saukarwa da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce Qur'ani kaga ya zuwa gun boka daidai yake da bautar gunki me karshen makomar mai bautar gunki wuta me karshen makomar mai zuwa gun boka da yadda da shi in ya mutu bai tuba ba wuta an fahimci wannan so da karka ji an ce ibadatul awzan ka dauka goma ka ana musu sujjada ana musu dawafi a duk abin da ubangiji ya haramta wani ya ce halal ne kai yadda ko abin da ubangiji ya halatta wani ya ce haram ne kai yadda kamar yadda a tuka bauta musa Allah ya sa Allah ya ba mu ikon kare kanmu sai ma da ke cewa a har sai waɗannan al'umma ta an samu masu bautar goma ka a cikinsu wa innahu sayakunu fi ummati kadhabun 30 manzala yace kafin kiyama ta tsaya sai an samu cikin wannan al'ummar makaryata tatattun makaryata kamar mutum 30 yaz'um annahu nabi kowanne ɗaya daga cikin su kulluhum yaz'um annahu nabi annahu nabi kowanne ɗaya daga cikin su zai da shi ma annabi ne ku bi tarihi mana ku bi tarihin musulunci history of islam za ku gani tun daga lokacin sai na abakar aka fara samun musulmatul kazzab musulmatul kazzab yayi da awashi annabi ne tun daga nan an samu harkar sa an samu har wani waye mukutar an samu duk an samu waɗanda wanda suke da awar su annabi ne tuni ma lissafin ya shiga matun makafin tun kafin ya zo sama da mutum talatin a wannan al'ummar bayan manzan Allah ya koma ga Allah sun yi da'awar su annabawa ne ana musu wahayi sadaka rasulul karim sallallahu alaihi wasallam maliki cewa manzan Allah kuma ya cewa ana katam katam kataman nabiyyin kuma ni ne cika mukin annabawa la nabiyya ba'di ba wani annabi da ya zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansura manzala ya ce duk da wannan rikicin ƙarshen duniya da kaza da kaza da kaza ɗin nan to duk da haka al'umma ta ba za ta hushe ba sai an samu wa'ansu daga cikinta wa'ansu alhaƙi suna kan gaskiya duk inda duniya take da lalacewa to ba za a rasa waɗanda suke kan gaskiya ba sai dai zama ‘yan kaɗa an fahimta yasa jami'i ba naka ba ai duk mutane sun lalace a ba a haka abin da ya bayyana a gare ka abin da ya lalace ka fara ya sa maza Allah ke cewa man ya ƙulu a halakan nasu ko a halakan duk wanda ce a mutane a duk sun halaka to shi ne halakakken ba a jami an fahimci wannan tunda maza Allah ce duk da lalacewa da ƙarshen zamani zai zo to ba za a gushe ba wa'ansu kaso daga al'ummar nan suna kan gaskiya alhaƙi mansura kuma Allah zai dinga taimakonsu an gane wannan ko la ya durruhu man kabalahu su waɗannan da suke kan gaskiyar wanda suka ɓata ba za su iya cutar da su komai ba ne la ya durruhu man kabalahu ɓatattun mafiya yawan ɓatattun ba za su cutar da masu imanin gaske ba ba za su cutar da su ba hatta ya a ce amurullah tabaraka wa ta'ala ana nan ana wannan ƙarya da gaskiya sharri da alkhairi sunna da bid'a tauhidi da shirka ana ta wannan gumurzun har Allah ta shari'a kiyama ku a gane ku haka za a dinga ci kudawa in an je wannan tashar wannan soka in an je gaba imanin wannan ya kare ya faɗo haka za a yi ta yi har ƙarshen aje da masu cikakken imanin zuwa ga Allah yasa kun ga maganar imanin nan ka dinga roƙon Allah cikawa da imani addu'a ce ma da zama wajibi ka rayu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙarshen duniya ya kusa za a wayi gari da mutum iya mumini musulmi amma kafin magariba zama kabiri za a kai magariba tsab da musuluncinka da imaninka amma kafin alba mutum ya zama kabiri maza da ce kafin ƙarshen duniya sai haka ta faru domin kullum duniya tana zuwa ƙarshe bala'i iya afkowa duniya tana zuwa ƙarshe imani iya raguwa duniya tana zuwa ƙarshe imani iya zama tsada haka ra'ayi yasa kullum duk da ake maganar imani ka yi ƙoƙarin ka sa timetable ɗin kago yanzu irin waɗannan guraben da ake karantar da mu Allah annabi da abinda zai ƙara mana imani da abinda zai raba mu da shari yanzu idan ka ɗau masu zuwa kun wukiri ɗin nan idan ka kasa al'umma da suke zauna gun ba su kai ɗaya cikin goma su ba su ma kai ɗaya cikin darin su ɗan ga ma masallacin nan masha Allah to amma sai ka kirgi ɗarinmu wanda ba sa ɗaya daga cikin irin wannan guraben kuma abin da suke ba mai amfani ba ɗan zaman minti hamsin zuwa awa ɗaya a sati ɗaya a kwana bakwai da za ka samu bayani game da addininka da abin da zai kai ka aljanna za ka samu abin da za ka gane wuta da hanyar ta ka kauce mata amma shi ya fi ƙarfin mutum da ba su kuma duk inda ka je wajaben karatu a galabiya haka ne a galabiya amma yanzu ka je gidan bol ne ka je gidan bol idan ka nuna ma abin da za ka yi kuɗi za ka ɗauka ka biya ba amma wani sai je ma ba ciki ba ba ya ciki ko kulob kulob ko a ci ana wani kulob wani shahararren mawaƙi zai zo an sauke shi a ku kaza za a ba da ku girfi kaza kaza wala sai a je a biya ce kuma ɗaruruwan mutane amma gunda zai kai ka aljanna salin alin lafiya kalau a yi addu'a a nemi albarkar Allah mala'iku su ma addu'a amma kuma gumba za ka iya zuwa ba Allah ƙara mana imani maliki cewa Allah ya zuru man kazalahum a tayi a ce amullahi tabaraka wa ta'ala idan kana kan gaskiya to duk mai cuta ba zai iya cutar da kai ba har Allah ya tashi alkiyama yasa manzon Allah sallallahu alaihi cewa Makka da Madina har ƙarshen duniya to ba za su goshi akan gaskiya da irin addinin da nazo da shi ba ko da duk duniya za ta lalace to Makka da Madina Allah zai ba su tsaro da kariya yasa duk fitinar dujal idan ya bayyana ƙarshen duniya to ka in ya je shiga maka da madina zai gama da aiko sun kewaye garin ba zai zama zama shiga amma duk inda ka sani a duniya sai ya kwaɓa ya shiga kuma duk wanda ya fi shi to wuta zai tafi an fahimta amma in ya je garin maka da madina ana zai samu mala'iku su kewaye garin ba zai samu damar shiga yasa duk yadda al'umma ta kai duk inda duniya ta lalace to akwai bayan allah mutane kirki wanda ba za a taɓa jam'insu a cikin lalacin ba maliki cewa fihi masail wannan babi da muka karanta akwai masail cikin sa da yawa na farko tafsiru ayatul nisa tafsirin da aka yi na ayan nan ta suratul nisa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna alladhina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila mun ji fasara wannan ko tana magana kan masu bautar aljibtu wa taghut suna cikin gumaka sai aya na biyu a cikin suratul maida tafsiru ayatul maida tafsirin ayat dake suratul maida qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika matubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirata wal kadadira wa abada taghut ulaka sharru makanahu adallahu sawa'i sabil mun ji waɗannan masu samun masauki mafi shari a lahira shi ne Allah ce mallana wallahu wa ghadiba alai wanda Allah ya la'anta kuma Allah ya tushi da shi to iya cikin masu samun mummunan masauki a lahira an fahimtar nan sai tafsiru ayat ayatul kahfi sai fassara ta ɗaya a ayan cikin sutul kahfi wanda Allah ke mana magana game da waɗancan ashabul kahfi قال الذين غلبوا على امرهم لنتكذن عليهم مسجدا an bayyana wannan to wannan sune masail wanda suke ta'allaqi da wannan ayoyi game da malaika arabi alahu wa hiya ahammiha shine mas'ala mafi muhimmanci ma'anar imanu bil jibti wa tagut abinda ake nufi da al jibti wa tagut kuma kare ko duk abinda za a bashi haƙƙin ibada da ake wa Allah a bashi wannan to iya amsa sunan jibtu iya amsa sunan dagutu sai maliki ta fi hadal mawdi abinda ake nufi da su a wannan bigire ko a wannan hu hal huwa i'tikadun i'tikadu qalbi idan an yi maganar aljibtu wa dagutu ana nufin kawai wata aqida ce a zuciya kamar abun ba su reality kawai abu ne a zuciya zaka yi zaka kudiri a zuciya ko kuma a'a da su ana iya ganin su an bin jannah sai ce cewa au kuwa mawafaka ashabiha ma'a bukudha wa ma'rifatu butlaniha ko kuma a'a ita jibuti da daguti din tayi daidai da abinda masu bauta mata a Qur'anci suke yi su yadda da abinda suka faɗa su musu da'a kan abin da Allah ya faɗa ko ana samun irin wannan tare da kuma bugudha suna sa su aikin amma sun kyamace hakan dan dole suke yi wa ma'arifati butlaniha kuma sun san abin matacce ne yanzu misali duk musulmi duk lalacewa sai dai musulmi ne iya sallah iya azumin ramadan to ya san zuwa gun buka ba abin da ke sai dai yaje ko ba haka bane ko duk inda musulmi ke duk lalacewa sai ya ce ya san ciri ba ba wani mai kyau ya sani duk inda musulmi ke duk lalacewa sai ya san zina ba aikin alheri bane amma yana yi ya san riba ba aikin alheri bane yana yi ya san bokanci ba aikin alkhairi kuma yana zuwa kaga ya sani kuma ya san ma'arifatu butlani hakina zai faɗa a baki ai ba alkhairi bane ai kaza ne amma kuma he za mu yi ko he za mu yi amin jannan to mala yake cewa kamar masu bautar gumaka din da harkar bokaye da tsafi in kuna zaune za ka ji suna ce ai su ma boka ai kaza ai ba mai zuwa gunsu ai kaza ne ai ba ne amma kuma sun san wani amma sai su to wannan shine abin da yake samu wa ansu masu raunin imani da yawa a cikin wani al'umma ne alkhamis na biyar qauluhum fadin su annal kuffara alladhina ya'rifuna kufrahum ahada sabila min alladhina ahada sabila min almu'minin hasana cewa kafirai wanda sun yi itirafi kowa ya san kafircin su wai kuma har yahudu da sare suna cewa su ne suka fi zama akan hanyar daidai akan masu imani a gane ko a haula ahada min alladhina amanu sabila wai kafiri ne zai ce mushriki shine akan daidai akan mu'min an fahimta wannan kuma har ƙarshen duniya ana irin wannan kaji wani ba abin zagi a kona sai malamai haka ne a dinga zagin su ana tsine musu albarka ana musu shiri da kazafi kuma ka zo ka bihi sallah kuma wani naka ya mutu a nemo ya bai sallah jana'iza amma kuma yi ne kake zagi akan kuma abin da ba ka da ba ka da ba ka da shaida ba ka da iblis kawai kyama da tsana da hasara da ƙarshen duniya kawai yasa duk al'ummar da malamanta ne abin zagi to ta rabu da albarka kuma ta rabu da albarka ta rabu da zaman lafiya an fahimci wannan ku duba abun mamaki kowa iya fahimtar abin da ke rubarwa ai muna zaune da wanda ba musulmi ne a wannan ƙasa kuma suna da yawa suna da guraben ibada suna da malamansu amma wa ya taɓa ganin wani ya fito iya zagin fuskansa don Allah ba su da bambance-bambance suna da akwai mana catholic suna da divalai suna da shi mana har ma ubangiji yake cewa can da yake cewa ta hasabu kuma jami'a da kulubu kuma shatta kuna ganin kamar suna da haɗin kai a kuma suna da rabar rabar junansu amma duk da wannan ka taɓa jin wani ya fito a waya iya zage malamansa ya ce ya yi kaza ya yi kaza amma mu a ƙasar nan wani malami ne ba zaga wallahi babu shi tun daga san kan sarkin musulmi kai har ma rigaya ma kai bala'i ya kai a ƙasar nan akwai musulmin da yake zagin irinsu ɗan fodiyo zagi musulmi kuma ga malaman mu rayayyu nan ba kalan malamin da ƙungiyarsa da ba a zage shi a ƙasar nan ba da mai shiri da mai ƙasar ko mu al'ummar manzan Allah da akwai mana mutunci da karamci da mutuntawa amma har waɗancan ɗan kuma su fi musanin wannan da kawai iya cin alamu gasar duniya iya cikin duk abin ne da ya dame mu wallahi mana da baibayi rahin zaman lafiya rahin nutsuwa tsadan abubuwa wallahi duk da akwai wani abubuwa ciki ai ka kiyaye duk abin da Allah yake girmamawa in dai Allah iya girmama abu to zama ka lafiya ka girmama shi in Allah ya kyamaci abu zaman ka lafiya kyamace shi ga misali guda biyu matar fir'aun kafin zuwan annabi Musa da bayyana su bata da imani a ƙarƙashin fir'aun ne amma an kawo annabi Musa a zanin goyo a cikin akwatu fir'aun ya yi himmar a kashe shi iya jaririn tunda iya kai su dama sai take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidhu walada ya kai mai gida ina ba da shawara kar a kashe shi tunda jariri ne an tsorata an jihohi cikin ruwa har ya zo nan mu rike shi da mana wai Allah zai amfane mu sai Allah ya ce to ke din zai amfane ki ta so abin da Allah yake so sai Allah ya sa mata imani ta mutu zama aljanna abin da Allah yake so batun da tana kaunar sa kuma Allah ya nuna iya san malamai a Qur'ani a gura daidai ba ya ba da shaida a kansu duk da cewa ba su tare sun zama ɗayan ba inna ma ya kashe Allah min ibadihi ulama al-ulama warathul anbiya duk wannan hadisi ne malaman addini masu koyarwa magada annabawa ne bayina masu wanda suka fi kowa jin tsoro na cikin bayina malaman addini ne Allah ne ke faɗar wannan kuma ku duba yanzu in an tashi zuwa sallar juma'a waye yake malamai in an yi mutuwa waye zai sallar gawa malami in ramadan ya zo ba zai zo ne ya fasara alkurani malami in za a raba gado wa yake rabawa malami in an rasa ruwan sama za a tura gaba yin sallar roƙon ruwa malami in sallar azumi ko sallar layya ta zo ba za a tura yin sallar idi malami in aljani ya duke wani wajen wa za a je to dan Allah dan annabi ko dan wannan ko dan wannan ba za su ci alfarwar ba wasu yi addu'a an bala'i ta su akwai wani malami yake cewa wani bawan Allah ba dan ya mutu ba wallahi ba zai faɗi magana ba sarki ne aka yi a arewacin ƙasar nan sarkin kano marigayi alhaji ado bayan allah shi kasa yake cewa wallahi ya kasa a kirga zai kirawo su da daddare karfe ɗaya karfe biyun dare a loda kuɗi sama da miliyan ɗari a motoci a je a samu malamai cikin dare suna addu'a suna rahama ya ce a banza allah ya bar kana haka ta fi ko'ina kasuwanci ta fi ko'ina cigaba ta fi ko'ina kaza a banza Allah yi wani cikin dare ake bin malamai masana Allah ake ba wa sadaka suke yaduwa duk wani bala'i idan yi daushi kano sai Allah lalata shi ga boko haram na yi ta je ta yi flashin a kano an je masallacin kofar fadar sarki an kai mummunan hari amma daga wani sai ka nema abin kasa kuma a gun a haka shi abin gaba daya daga nan ba ƙara jin wata kasashen wasu a banza Allah yake wannan addu'a ce an kaso da yake takama da kasuwa in ba a roƙi Allah ya bada zaman lafiya bai na kaso me shiga ofis iya juyi iya tinkahu in ba ya addu'a an samu zaman lafiya ba ofis zai shigo ne ba zai shigo ba saboda ka al'umma da take zagin malamai to wallahi ba ita ba albarka kuma an ce dama naman malamai guba ne duk mai cin naman malamai da ci musu mutunci to guba yake ci zai lalace ba inda bai ci Allah ya mana albarka ina ganin za mu samu tsaya ne insha Allah za mu tashi a matsala ta nauke nan za mu tashi ta shida ko insha Allah za mu tashi a matsala da shida insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana karya karya ce ba mu yi guje mata Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ɗora mu a cikin kimar